من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan zawiya ta tsamiya mai kaji na sarar godal wanda insha Allah a yau ma za mu ci gaba da inda muka tsaya wanda muna a cikin wannan sura ta suratul hadidi a wanda kuma a jiya mun tsaya a aya ta hudu ne wanda yau za mu tashi aya ta biyar kenan shine fadar Allah madaukin sarki lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allah turja'ul umur a wanda ayoyin da muka karatu a jiya saboda mun dan tsaya dan karin bayani mai dan tsawo a gurin to ya zama duk wasu abubuwa a ba dan samu an gabatar da wasu daga ciki ba wanda tun daga farko ita wannan sura ta suratul hadidi mun ji yadda ta yi mana bayani dangane da yadda ake bukata ga ainihin dukkan musulmi baki daya su kasance masu yawan yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki da yawan zikirora kar ya zamo mutum ya bar lokacin nashi ya ta tafiya haka nan saboda kasancewar dama a ibadun da Allah ya farlanta na farilla in an ka duba ba ibadu ne masu yawa waɗanda mutum zai ce ai duk lokaci ne gaba ɗaya ya bayar da su wurin yinsu ba salloli ne guda biyar na farilla shikenan a tsakanin awa 24 kaga a cikin awa 24 ne mutum zai wannan salloli kuma duka duka waɗannan sallolin nan da ake yi a cikin waɗannan awanni na 24 wanda inda za ka lissafa ko da minti goma sha biyu biyu ne za ka yi tsakanin alwala da sallah in kan lissafa ina jin sha biyu sau biyar kaga za su baka sittin kenan nake ji kaga awa guda kenan duk duka kaga ashe lokacin da ka yi ibada bai da yawa cikin awoye sauran duk mahiyancin lokacin gaba ɗaya kanka ne ka yi mashiya to sai ya zama ake buƙatar mutum ya ware wasu lokutan wanda zai rika gabatar da zikirora tun daga istighfari salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ilaha illa da yawan tasbihi kala kala ga sunan nau'i nau'i wannan saboda gar lokacin ya rika tafiya haka nan gaban za wanda to shi yasa kaga ayat ita wannan sura ta suratul hadidi tun farko ta kwadaitar da mu akan yin tasbihi din kamar yadda aka yi bayani cewa ya zo da siga na fi'ili mudarihi ya zo da siga na fi'ili madi ya zo da siga na fi'ili amri ya zo da masdari dukan shi nau'anta mana a gwada mana lalle buƙatar yawan yin tasbihin nan wannan tun ga bayanin mu na jiya duk ya kamata a ce har a dan ƙarin bayani akan salatu tasbihi a ce duk mun dan yi a wurin tunda ana magana tasbihi ne a wurin to ita sallar sunanta ma salatu tasbihi gaba daya kaga duk ya kamata a ce bayanin nasu ya shiga a jiya to duk dai sai ba a samu ba da kuma irin ayoyin da muka yi magana waɗanda suke bayani akan Allah madaukakin sarki cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim mun kai bayani dangane da matsayi na Allah madaukakin sarki cewa hankali ba shi yake gane Allah ba sai dai imani a yadda kawai amma hankalinka ba zai iya wato gano maka Allah subhanahu wataala ba to duka ya kamata duk a ce mun gabatar da saboda shi dan adam da makotan abubuwa ne guda biyar su ne Allah ya bashi wanda da su ne yake amfani ya gano abu to waɗannan tashoshin na waɗanga abubuwan da aka gare mu guda biyar ɗin nan mu kuma to ko guda daga cikin su bai iya kama Allah balle har mutum ya san Allah abubuwa ne guda biyar muke suwa muna da ƙarfi na ji da ƙarfi na gani da ƙarfi na ɗanɗanawa da ƙarfi na shaƙawa da ƙarfi kuma na shafawa haka a jiya waɗannan ne da su ne muke amfani sai mu gane abu wato shine ko dai mu yi amfani da jin mu shine ta yadda za mu ji wani abu to jin mu bai isa ya ji Allah ba madaukakin sarki ko kuma ya zama mu yi amfani da idanunmu cewa mu ga wani abu to ganin mu shi kuma bai isa ya ga Allah ba tunda da kai shi ya faɗa cewa la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara shi Allah madaukakin sarki ido baya iya gane shi da haka sai yasa aka ce ko da alakhira da ake cewa mu'mine za su ga Allah madaukakin sarki to shine wanda har sahabbai suna tambaya suna mamaki shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kamar yanda kun kai kuna ganin rana a yanzu in tana sama ai ba ta cutar da ku da komi za ku iya ganin ta din to haka nan za a ga Allah ranar alkiyama din to haka ce za a ga Allah amma ba wai za a san shi hakikanin sani bane ba ai ba sanin Allah ba da kake hakikanin sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ba za a iya sanin shi hakikanin sani ba gaba ɗaya ba shi yasa shehu radiyallahu anhu yake cewa yake cewa Muhammadun lam ya'rifu ghayru ilahi shi manzo Allah sallama in ba Allah madaukin sarki ubangiji ne ba ba wani wanda ya san hakikanin wane ne shi ya ai ba wai manzo Allah sallama ba ko mutane da kake gani yanzu tare kana tare da kai da su ba ai ba kowa zaka sani ba ka dai san sifar jikin mutum kuna ma'amaloli amma baka isa ka gane hakikanin wane ne shi ba don ba za ka iya gane matsayi ne da daraja sai a wurin Allah madaukin sarki ba ba za ka iya gane ya yake ba shin mai girma ne ko mara girma ne a wurin Allah duk baka san wannan ba shi yasa abba aso ko sai in ka ga musulmi ka walakanta shi ko ka san shi ko baka san shi ba in dai ka gan shi gare ku hulɗa ta mai kyau ta mutunci ta arziki a gama lahiya saboda baka san wane ne shi din ba don haka shi yasa ya zamo wajibi ne mutum ya zamo yana girmama waɗanda suke matan masu imani a yankin girmama ɗan wanshi musulmi saboda gar mutum ya kasance yana kaskanta mutane ko yana wulakantar da yan uwanshi musulmi duk ba a yin wannan din to saboda haka kaga waɗanda abubuwan guda biyar shine karfin ji da kuma karfi na gani sai karfi na ɗanɗanawa kuma haka shi da muke amfani wannan mutum sai amfani da harshe ne sai ya ɗanɗana ya ji abu mai zaƙi ne shi ko mai ɗaci ne ko mai to shi kuma harshe bai iya kama Allah kuma balle ka sanya Allah yake sannan da kuma a watan ji gani da ɗanɗanawa da kuma watan akwai shafawa hannu muna amfani da hannu sai mu taɓa mu gane abu kaza shi za a gane mutum ko da makaho ne zai iya taɓa sai ya fahimci wannan abu kaza ne to kuma hannunmu bai iya taba Allah madaukin sarki balle mu san shi mu ji shi din sannan haka nan da shakawa da shi muke amfani shi ma mu shaka sai mu gano wannan abun ko mai daci ne ko mai wari ne ko mai kamshi ne ko mai to duk wannan ne gaba ɗayan su waɗanga guda biyar din nan ne babu ɗaya daga cikin su wanda yake kama Allah madaukin sarki to saboda haka shi yasa kaga kamar yadda karatu mu da ya gabata Allah madaukin sarki ba za a gane shi da hankali ba kawai abinda arziki muka mutum kawai yayi imani da Allah ya da shi kawai shi kenan magana ta kare shi ake bukata ga mutum to wannan shine sannan sai bayani ne cewa kaman magana tasbihi da ya zamo aka bukata wannan sura farkonta da kuma sauran surorin da za su zo masu magana akan tasbihin nan yana da kyau lalle mu dan karin fadakar da yan uwa bisa ga kokari akan yin wannan salatu tasbihin da ake magana domin sallah ce mai matukar fadala mai girman gaske kuma ga shi ruwaya ta hadisai ne ta zo wanda malamai da dama sun race waɗannan hadisai din kamar irin al'imamu abu dawuda da al'imamu tirmizi da irin su ibnu maja su imamu tabarani hakan nan ne duk sun race waɗannan hadisai din da sauran dai malamai su imamu hakim haka su imamu baihaqi duk sun race shi da sauran malamai dai daban-daban waɗanda suka rawaito shi waɗannan hadisi wanda yake magana akan salatu tasbihi din wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa duk wanda yayi wannan sallah din to za a gafarta mishi zunuban shi tun daga zunubin shi wanda ya fari da farko da zunubin shi na ƙarshe da zunubin shi wanda yake tsohon zunubi da sabon zunubi da kuma wanda yake na kuskure da na da gangan da ƙarami da babba da na ɓoye da na bayyana gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk za a gafarta mutum suwa idan ya yi irin wannan sallah ta salatu tasbih din wanda ita da makocin kamar yadda ya zo kamar yadda na faɗa cewa hadisai ne suka ruwaito wannan din wato shine akwai watan raka a hudu da ba ake yi kuma lokacin da ake gabatar da ita wannan sallah ta tasbihi duk lokacin da ya halatta a yi sallan nafila to ita ma ta halatta a yi ta wannan lokacin ba wai an ware mata sai lokaci kaza ba a in dai lokacin ya halatta a yi na sallar nafila ya halatta a yi ta ita ma wannan lokacin don dama ko ta matsayin nafila ce ba dole bane sai dai in mutum yayi ya samu gafara ta gafar waɗanda zunubai din to kuma wato raka'a hudu ce ake yi a mutum zai karanta fatiha da sura a raka'a farko kuma sura ba kayyade an ka ce dole sai sura kaza ba duk wanda ka iya wata sawa gari ka karanta ta tayi bukata da ka karanta fatihar da sura sannan sai kai shi tasbihi din subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar so goma sha biyar bayan ka yi fatiha da sura din kenan to sannan sai kai ruku idan kai ruku sai ka ƙara yin wannan tasbihin shi za ka yi wannan shi kada za an gane ko shi da za ka yi a cikin ruku naka subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar shi kuma kafa goma amma cikin ruku'in daga nan bayan kaya guda goma sai ka taso daga ruku'in in ka taso daga ruku'in to shi ma kamin ka tai sujuda kuma sai ka sake tsayawa a gyan sai ka sake yin tasbihin nan kafa goma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sannan sai ka tai ga sujada idan ka ta cikin sujada shi ma sai ka karanta wannan tasbihin shi ma dai har yanzu guda goma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar guda goma a cikin sujada din sannan sai ka dago daga sujada din in ka taso daga sujada ta farko kamin ka koma ga sujada ta biyu sai ka ƙara yin tasbih har yanzu guda goma kana zanne din sannan sai ka ce ka sujada ta biyu din shi ma sai ka ƙara yin tasbih da har yanzu shi ma guda goma cikin wannan sujada din kaga daga nan sai tasowa kuma to idan ka taso har yanzu sai ka sake tsayawa kuma ka dan zauna ko ka dan durƙusa haka sai ka sake karantawa din guda goma sannan sai ka tashi tsayi ga raka'a ta biyu kenan shi ma sai ka yi fatiha da sura sannan ka karanta tasbihin nan guda goma sha biyar a tsayen bayan fatiha da sura sannan ka yi ruku'i ka yi goma ka ɗago daga ruku'i ka yi goma sannan ka ce sujada ka yi goma cikin sujada in ka taso da sujada shi ma kamin ka ce ka ta biyu shi ma ka yi goma sannan in ka ce ka sujada ta biyu din shi ma ka sake yin goma sannan in ka taso ka zauna za ka yin tahiya kamin ka fara tahiyar shi ma sai ka ƙara yin guda goma sannan sai ka yi tahiya sannan sai ka miƙe ka kai raka'a biyu kenan sannan sai ka ƙara wasu raka'a biyu daidai wanda kai hakan gadin ka ga raka'a hudu sun ciki kenan daidai to shine wanda ake cewa da in mutum yayi waɗanga dukkan zunuban nashi gaba ɗaya za a karkare mashi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake ga masa sayyidina Abbasu radiyallahu anhu to kaga shi yana da muhimmanci kwarai a ce an bai da hankali shi yasa ma a hadisin yace za ka in mutum ya samu dama ya rika yi kullun kullun yana da kyau haka nan kullun mutum ya rika yi in ma mutum bai da dama yi kullun kullun to ko da duk sati ne ranar juma'a yake da dama sai ya yi kokari ya rika yi din duk sati din ranar juma'a sannan idan ya zama kuma mutum bai da dama yi don ranar juma'a to ya rika yi ko da duk wata ne duk bayan wata daya sannan har yanzu in mutum ma nan bai yi daidai wata wata din to ko da duk shekara guda guda ne ya rika yi sau duk shekara sau guda tun da dai ka dai ga mutum da zunuban ganyen gazi da aka yi ba iyaka to kaga ai bai kamata a ce ko mutum har ya zakaci an baka dama irin gaba wanda zu za a kwashe zunuban nan gaba daya a watsar da su ba kuma wai mutum ya kasa yi ba to an ka ce kai in ma mutum da dai ya lalace gaba daya bai ko shekara shekara bai yawa to ko da dai so guda da ya kamata da ya dai ga rayuwa ta kame ya mutu to to kaga to lalle yana da kyau a kokari ka da gaske shi yasa naga cewa lalle ya kamata a ce yadda suran nan farkon take mana bayani akan maganar tasbihi da yawaita shi to tunda har muna da salatu sallama mai sunan salatu tasbihi ai ya kamata a yi magana ta dan za ka su waɗannan malaman kamar Imam Abu Dawud da su Imam Tirmidhi Ibn Majah za ka ga babi musamman sun kai mata babu salati tasbihi a cikin su din littafan nasu kai tsaye to saboda haka kaga shi tana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama an mai da hankali muna fatan Allah ya ba mu ikon yi kuma ya ba mu himma da kokari kuma ya ba mu ikon nisan ta aikata ayyuka na zunubai din kuma muna fatan Allah ya gafarta mana zunuban namu baki daya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda haka za mu tashi inda ubangiji madaukin sarki yake cewa lahu mulku samawati wal ardi shi Allah madaukin sarki mulkin sammai da kasai sun tabbata gare shi wa ila Allah zuwa ga zuwa ga Allah ne turja'ul umuru ake mayar da al'amurra shine al mawjudatu halitta baki daya jami'an dukkaninta wato nan Allah madaukin sarki yana gwada ma bayan shi saboda su mutane suna da ganin girman mulki yanzu kana gani dai mutum ko jika ne ne ya hankace yanzu ya zama gwamna za ka gaina ta girmama shi da mutunta shi yanzu ya ya yada yanzu shi a babba gare shi za ka da yake abin duniya ne ka kula mulki saboda ana ganin girma ne yau a ce ɗanka ne ko jika ya zama gwamna ko kuma wani wanda a ƙasa da kai ƙware ya zama gwamna za ka girmama shi kai wai saboda ya zama wani abu cikin abin duniya wannan yana ɗaya daga cikin wani kuskure da muka yi har yanzu za ka ga mun fi ba matsayi na duniya muhimmanci fiye da matsayi na addini mutum zai iya rena wani a cikin sha'anin addini kila yana da ilimi na addini amma sai ya dauka tunda ni abba da shi ya ga shekaru ko kanina ne ko kuma ɗana ne ko jikana ne saboda haka ni banza ne yake gare ni kuskure ne ba dan karami ba amma yanzu in mulki ne yake da shi ya kuma girma shi zai ba to kaga bai kamata wanda ya san muhimmancin addini shi kuma a ce yana wannan ba Ah, shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi yake bayani ma yake cewa koda magana ce ta limanci ko mina sai ce wanda ya fi iya karatun Qur'ani ba shekaru ba shi yasa ma aka samu cikin zaurin safiya ko wadansu ga su gara cije da yawa amma wadanga da su ai yara matasa amma kuma karshe su manzo Allah zai nada su zama matsayin limaman su can wurin saboda sun iya karatun Qur'ani wanda dai iya Qur'ani misali shi abba ba to amma mu kaga nan gare mu ba haka ba yake ba ga al'ada mu sai ta canza al'amarin gaba ɗaya ta mai da shi wani layin na daban sai ka gama in maganar addinin ne ko magana a shekaru bane a ja sallah ko amina ne shikenan dada tun da dai na yi shekaru ni addinai ko kuma tun da dai a ni a dan liman duk ba kaida ce ta addini wannan ba nasaba da ake magana ko da kaji ana magana nasaba ake nufi ta girma ta ta, ta zama misali kai dan dan manyan mutanen kirki ne shi aka nufi da nasaba da ba nasaba tan kana dan liman ba an kula nasaba ta kasancewarka lalle babanka babba ne a cikin addini kila shi ma baba ne babba ne a cikin shi aka yi magana nasaba ta mutanen kirki ake nufi ba a tun da aka ga zaka iya samu mutum ya zama lima amma kuma in kai bi tarihi kila nasaba mahaifi ne sai ka isko kila wasu maguzawa ne can ko wani abin gara haka to ba su ake ana maganar nasaba ta asuli mai kyau na girma shi ake nufi to saboda haka irin waɗannan ne yana da kyau washe muhimmanci kwarai da gaske kulawa da cewa muna ba matsayi na addini girma ya kamata washe haka mu daina kula da na duniya to nan saboda mutane suna ganin girman duniya da girman da ganin girman mulki to shi yasa sai Allah yake kwatanta musu su abinda suka ganin girman nashi din wanda suke mutuntawa din shi yasa sai ya ce musu don haka mulkin samai da kasai gaba ɗaya nashi ne shi adda su mulkin samai da kasai gaba ɗaya tunda mulki ka ba su tsoro to bari a gaya musu a gwada musu ga matsayin mulkin yau in an ga cewa ne yana gwamna ko yana shugaban kasa yana da girma gare su to shi Allah ba gwamna bane shi ya ba ba shugaban kasa bane ba shi duk duniyar gaba ɗaya saman da ƙasa ma gaba ɗaya duk ya kamallaka a duka to kaga iya ka mulki kenan da to in dai kana jin tsoron sarki ne mai mulki to abin da ya kamata ya kamata ka ji tsoron wannan sarkin fa Allah madaukin sarki kenan ba wanda duk fadin duniyar gaba ɗaya tashi ce saman gaba ɗaya ma duk ita ma tashi ce to kaga shi ya kamata lalle mu yi kokari mu ba wannan kulawa kwarai da gaske yadda Allah madaukin sarki yake lurar da muwa da cewa lalle wajibi ne mu kula da girman Allah madaukin sarki mu sallama mashi mu miƙa mai don mu gano cewa to babba ne shi mai girma shine a dole a sallama ma din to shine ce lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasai gaba ɗaya nashi ne wa ila Allah zuwa ga Allah ne turja'ul umuru ake mayar da al'amura baki ɗaya wato shine duk komai da komai ana mayar da shine zuwa ga Allah sai ya ce yulijul laila ubangiji madaukin sarki shine yake fitar da yake shigar da dare yudkhiluhu shi yake shigar da dare fin nahari a cikin yini fa yazidu sai ka ga yinin ya karu wayan qusul lailu sai dare shi kuma ya ragu wa yulijun nahara kuma shi yake shigar da yini fil laili a cikin dare shi ma fa yaziru sai ga dare ya karu wayan qusun naharu sai yini shi kuma ya ragu wa huwa shi Allah madaukin sarki alimun masani ne bi zati suduri da abubuwan da suke cikin kirazan mutane ma'ana cikin zukata kenan shine bi ma fiha abinda a cikin ta min al asrari na sirruka wal mu'taqadati da kuma abubuwa na kudurcewa a ubangiji madaukin sarki yace shine wanda watan yake shigar da dare a cikin wuni kuma ya shigar da wuni a cikin dare za ka ga ai lokuta daban-daban a wani lokacin za ka ga dare ya fi yawa a wani lokaci kuma za ka ga yini ya fi yawa duk wanda yana faruwa musamman irin lokacin sanyi za ka ga dare ya fi yawa shi yasa har wani hadisi yake cewa aiko shi lokaci ta yace rabiul mu'min yace shi lokacin hunturu na sanyi din nan yace lokaci ne na cin riban mumini domin mi sai ce saboda ɗala lailuhu faqamahu wa qasura naharuhu fasamahu yace dare ne yayi tsawo da yawa saboda dare ya yawa lokaci sai mutum ya kwanta yayi bacci kuma har ya farko ma ya tashi yana fila duk lokacin da tsawo lahiya nan yace kuma ga yini shi kuma ba ya da yawa lokacin sai mutum yayi azumi shi kuma na nafila cikin sauki ba wahala kwarai kuma kaga gashi ga yini ya rage kuma ga ana sanyi ba ajin kishirwa da yawa ko to shi yasa yace to lokaci ne na cin riban mumini amma kaga mun ga lokaci sai mutum ga lokaci ne na yawan na kwana mai tsawo da yawa yawan dai mutum ya kwanta a sai wa da Allah illa masha Allah to zama da haka to shi yasa ya ce to shi ne yake shigar da wuni a cikin dare kuma ya shigar da wuni da yini din dare a cikin wuni shi ma to duk Allah shine mai yin wannan din kuma shine wanda yake masan abin da cikin zukata ma'ana abin da yake so ya gaya mana wato duk abin da ka sanya cikin zuciyarka shi Allah ya san da shi ya ko ka furta ko gar ka furta da shi Allah ya sani don haka kaga wannan ne yana ɗaya daga cikin babban abin da ya kamata lalle ya ba mutane tsoro ko mutum ya sani duk abin da za ya ɗin to ya kokari ya auna ɗin ikhlasi ikhlasi don Allah mutum ya tabbatar da ɗin wanda ya faɗi ga baki har cikin zuciya haka nan yake ɗin saboda matsala in ka furta ga bakin amma ba a cikin zuciya to kuma shi Allah ya sa mana a zuciya kuma na cikin zuciya shi Allah yake amfani da shi ya inna Allah la yanzuru ila suwarikum bai dibi ga surin cikin mutane wa amwalikum da dukiyoyi duk ba shi ya kallo ba sai dai walakin inna ma yanzu ila qulubikum da zuciya wa amalikum da aiki shi Allah yake kallo me a cikin zuciyar ko me a aikin naka to kaga ashe kenan lalle ne tunda Allah alimun bi zati suduri ne abinda a cikin zuciyarka baka hodi ba ga bakinka amma kuma sai san da shi ya to ashe abinda an mahita kawai in mutum zai yi kawai ya yi don Allah shi kenan da kai haka nan don Allah to shi Allah ya sani kuma nan ga fili a zahiri in dai kai don Allah to gada ka damu da bi mutane kuma za su faɗa maka in ka ce za ka damu da wannan za ka ba ayyuka na alheri da yawan gaske baka yi ba in dai ka ce za ka damu sai wanda ya yabe ni sannan zani ko kuma in ya soke ni in bari kuma aikin Allah kuma don Allah za ka yi to ka saba kanka matsala za ka halamta maka kai ayyuka na ibada wurin don ƙarshe kana ji kana ganin za ka barin wani aiki ne wai don jin tsoron karwa ne shi me yasa ka yi to da an yi haka nan kaga ikhlasi ya samu matsala kenan to da haka in ya zama dai mutum ya san don Allah zai yi al'amarin shi kawai wannan bai kai da mu yabon masu yabo kuma gare sa ya ce zai yi ko kuma ya bari kuma in mutanen ma sun yabe ka ba su rike ka da komai cikin ladarka ba ko da yabon naka an kai don wata ranar wani sahabi ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya ta ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da yawa wani lokaci zan yi wani aiki na alkhairi mai kyau ya ce to ni dai na yi gashi na yi don Allah amma kuma sai mutane su ta yabo na kuma akan abin da ni kuma wani biyin sun kai bani kuma sai ma haɗin ji na ji daɗi shin ya hukunci wani aiki na waiki zai ce a ai in dai ka san don Allah ka yi don mutane sun yabe ka kuma ka ji daɗi sun yabe ka ba komi aikin ka ya karɓi lahiyar wani a shi ka ga gar ka damu da yabo ko kuma rashin yabo in dai za ka yi don Allah ɗin kawai ka yi don Allah shi kenan magana ta ƙare shi ɗaya kawai da ka samu wannan shi kenan magana ta ƙare to muna fatan Allah ya bamu ikon yi saboda Allah kuma abin da za mu bari Allah ya bamu ikon bari saboda Allah bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa wahuwa alim bi zati sudur sannan sai ya ce amin ku yi imani ma'ana shine dumu alal imani ko da wa bisa ga imani abin da yasa ya kawo shi cewa dumu wato saboda ai dan an ka lura kusan kaga in ana magana ne ga mu'minai kenan mu'minai da ake magana gare su to ya za a yi mutum da yake mai imani kuma sai a ce kuma ya imani yanzu a'a ba bai wani sabon imani a'a ma'ana ya dawwama akan imani na shi ake nufi shine aminu ku dawwama akan imani billahi da Allah madaukin sarki wa rasulihi da manzon shi sallallahu alaihi wasallama wa anfiqu kuma sannan ku ciyar da dukiyoyin ku fi sabilillahi a wajen daga addinin Allah mimma ja'alakum ga abun da Allah ya sanya ku mustakhlafina abun sanyawa matsayin wakilai fihi a cikin wannan ciyarwa din shine min maliman taqaddamakum daga dukiyar waɗanda suka gabace ku kuma kuma ku sani nan gaba za ku wuce wasa ya khulufukum zai halifantar wasa yarfukum fihi zai halifantar da ku a zai halifantar da wasu a cikin ku fi a cikin wannan abun din min ba'dikum bayan wucewa kuma na zai kawo wasu malmakin ku sai su kasance yanzu kuma su a ku yanzu yace nazala wannan aya ta sauka fi gazwatil usra a cikin yakin da aka yi na tabuka shine gazwatul usra din wa hiya gazwatul tabuka wato anan Allah madauki zaki yace aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar da dukiya a cikin daga addinin Allah in an ga ce fi sabilillahi anan a ciyar a cikin daga addinin Allah ba wai ana nufin sai ga jihadi kawai ba a'a duk wani aiki wanda za a ci wannan aiki ne na Allah ya shiga ciki misali yanzu mu dauko tun daga shi jihadin za a yi jihadi ne misali mutum ya kawo gudunmuwa na dukiya da wani abu ya kawo ya bayar ya shiga a'a kila sai ka isko a unguwarku ana aiki na masallaci kila za a gina masallaci ko na ka zo ka kawo duke ka sanya ciki shi ma ya shiga ciki kamar irin waɗannan ayyukan nan da aka nan aka misali yanzu duk gudunmu da mutum zai bayarwa wajen tafiyar da wani sha'ani na gudun karatu alqur'ani karatu alqur'ani ko wani mai kama da haka duk ya shiga ko wata gudunmuwa da mutum zai bayarwa wajen ginin wata makaranta haka ko duk dai wani abu da za a ce gashi wannan abu ne to shine mutum ya sa duke tashi a wannan wurin to ya ba da gudunmuwa wajen daga addinin Allah to shine Allah yake cewa mutum ya sanya irin wannan ne shine duk da yake za a ga wani lokaci su mu mun fi damuwa da gina ma irin waɗannan abin kuma fiye da kula da su kuma bayan Allah domin ka taimaka ma bayan Allah shi ma hudu yana ciki taimaka ma bayan Allah misali su ma da wani abun yana cikin duk abun da na cewa ina saboda Allah kamar yanzu kilan ka ba wani mutum wani dan ciwon abinci misali da bai da shi ya ka bashi wannan yana cikin taimakawa shi ma duk ya shiga ciki a da yawa za mu ganin wani ya fi sun ya kashe kuɗi masu yawa ila ana ginin masallaci don a ce ya bada kuɗi masu yawa kuma yana bisa ga ya taimaka ma wani to kuma ga ka'ida taimaka ma wani yadda ake cewa wai kar mutum ya zamo gina masallaci kawai ya kamata har da masallata mutum ya gina tun da ya ka gina masallaci amma ba a gina masallata ba to kaga to so za su zalla cikin wani kenan tun da yanzu misali sai a zo a gina masallaci a yi komi amma sai ka isko ba wani tsayayyen mutum guda wani malami wani da tsayawa ya kula da masallaci sai dai suwa tawa shi mai taurin ma abinci ne tun da ba mai ɗaukar nauyi ne gana aka yi an ka taimaka mai kuma an ka bashi kamar wai kuma ya yi gaba wannan kuma ba shi bane ba to kaga kamata a ce lalle an samu wani din wanda za a kulawa da shi ya tsaya ya rike wurin da kyau yadda ya kamata shi ma wannan abu ne mai kyau sosai to duk yana daga cikin da ciyarwa din nan wanda ya kamata a ce ana yi din to shine Allah yake cewa ku ciyar da dukiyoyin naku abin da ya sanya ku ku matsayin halibofi ne gare shi tunda shi Allah shine ka ciyarwa to yanzu kuma sai ya baka abin ciyarwa sai ya ce kai kuma ka ciyar kaga yanzu ya nada ka matsayin wakili nake da shi Allah madaukin sarki to amma kaga sai mutum ya rike abun sai ya nuna cewa nashi ne kawai ba wai na Allah bane ba alhali kuma abin na Allah ne kawai ya baka ne matsayin riko da ajiya cewa ka ci a madadin shi to shine min ma ja'alkum mustakhlifina fihi a to shine sai Allah madauki sake yake cewa to wannan aya da ce ta sauka dan gane da mutane suka sauka a wanda suka bada gudunmuwa ga yakin ainihin tabuka shine yake cewa falladina amanu minkum falladina amanu minkum waɗanda sun kai imani daga cikin ku wa anfaqu sun ka ciyar shine yace isharatun ila Uthman radiyallahu anhu tana ishara ne zuwa ga sayyidina Uthman radiyallahu anhu shine yake cewa haka lahum ajrun kabirun suna da lada mai girma a nan da aka ce aya tana magana ne akan magana da yakin tabuka shi yakin tabuka da aka yi shine yaki na karshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ana yi wa shi sallallahu alaihi wasallam to kuma a lokacin shekarar da za a yi wannan yakin to shekara ce mai nauyi mai zafi kwarai da gaske don ana cikin yanayi a lokacin sannan kuma ga shi kai ne kuma zahi na hili din na tsananin zafi da ake fama din bayan wancan zahin kuma an gane to sai ya zama duk sun haɗu guda biyu to shine manzo sallama ya yi shela cewa lalle kowa ya kawo gudunmuwa ga ka'ida in za ta yi wurin jihadi irin wannan in manzo Allah sallama zai yi sanarwa irin wannan bai fitowa karara ya ce a kawo gudunmuwa za mu ta wurin jihadi gari kaza ko wuri kaza ba kai kai ba saboda mi saboda kauce ma illakin asiri ga su gano haka din sai dai kawai a ce za a ji jihadi amma shi ya san ina za a sai in lokacin ya za a tafi in an ja sannan sai a je inda za a tare mutane din amma ba za a sanin ina ne za a ba shin gaban ne za a ko yamma ne kukur ko ba a gane ba sallallahu alaihi wasallam saboda hikima irin wannan don kula da tsaro harkar security ke rago to saboda shi komanda ne ai babban shi babban komanda gaba daya kawo to kaga harkar tsaro ko kaga dole a sa mata kulawa sosai da gaske to wannan shi yasa ba a yin haka nan amma sai ga shi a yakin tabuka shi saboda shekarar mai tsanani ce mai wahala sai bai ɓoye ba ƙarar manzo Allah ya faɗi saboda don mi kowa ya san girman inda za a ɗin ya san yanayin wahalar da za a fuskanta ciki don a bada gudunmawa mai ƙarfi ciki al'amarin to wannan ya sanya sahabbai suka fito suka bada gudunmawa mai yawa da gaske wanda nan ne ake cewa sai da na baka sidiku ya bayar da dirhami dubu hudu a lokacin su annan gare gaba ɗaya duk rayuwa ta su ɗaya mallaka duk duka kwashi ke kawo mafan zala salama ya baya saboda Allah Allah akbar to shine sai a manzo Allah salama yake tambaya ta cewa to to kai da ka kwashi ki duk waɗanda abuwa ka abun ga ka baro mai iyalin ka wani abin ce a'a lalle shi dai kan duk ya kwashi ki duk abin da ya mallaka manzo Allah ce to ne ka baro musu ce ya baro musu Allah da annabi kawai shikenan shikenan saboda haka kaga ya riga ya saboda ya ya riga ya nisa cikin lamarin Allah ya ba musu Allah kawai saboda haka shi Allah ya bai zai so su ba haka yi to wannan shi kuma sai da na umaru ya zo shi kuma ya kawo rabin duk abin da ya mallaka shi kuma ba wanda ya shawara da kowa an gane kowa ya yi faki iya nashi gumi shi yasa kaga sai na rabaka sidiku a ba a cin mashi saboda yanayin himma ta shi da yake da ita mai karfin gaske to shi yasa ka gani watan ba shine kaga dukkanin sahabbai duk wani wanda zai kokari ya ga cewa ya cin mai a cikin himma an ga kasa sai ya zama ya koma shine na daidai a cikin sahabbai saboda himma din to yanzu ka daga za a ce nan gaba ɗaya ya kwashi dukiya ta gaba ɗaya ya kawo sai da na umaru kaga shi ai yana daga cikin nabi mai daraja ko to kaga shi kokarin da yake sai shi kuma bare ya wuta shi gudunma mai kwarin gaske shi ko sai ya raba abin da ya mallaka biyu gaba ɗaya kwaso rabi ya kawo shi kaga shi sai na shi gudu kenan amma kaga dai bai cimma sai da na baka sidiku ba to sannan bayan ya kawo wannan shi kuma akwai sai da na usmanu radiyallahu anhu shi ma shi kuma sai ya ɗauko aka ce ya kawo watan dinari guda dubu wasu sun ka ce dinari dubu goma ne ya kawo a to kaga anan mu diba magani jama'a rubu dinarin shine ake ta fama da shi ana cewa wurin sadaki ya tsada dubu ɗari da arba'in ne da ɗan wani abu to shi dinari ne guda a ɗauko sai a raba shi hudu ya an ka raba hudu wannan kashi guda cikin su shi ne aka taru dinari wanda kudin sadaki nan da aka cewa dubu ɗari da wani abu to shi irin wannan dinarin ne ɗauko ɗaya ɗaya ɗaya aƙallan ko da guda dubun guda ɗaya muka ɗauka hoto balle wasu sun ce ma dubu goma ne to mu ɗauka ma a ce dubu ne ya kawo kawai to dubu ɗari da arba'in misali aƙalla sai ka buga mana suwa dubu ɗari da arba'in kai so hudu zai baka nawa kenan shi a matsayin dinari guda duk abin da baka shi kuma sai kai shi so goma su ya bayat dirhami dinari dubu dubu ɗari da arba'in so hudu in ka yi so hudu kaga ya baka dirhami guda kenan sai kai shi kuma sai ka buga shi ko so dubu shi kuma abin da baka ɗin kaga kuɗin bayan ƙananan miliyoyi ne masu ɗimbin yawa to wasu musu ce ma dubu goma ne ba ma dubu guda ba dinari dubu goma ne da saboda haka kaka shi kenan ya ka dai nan da ne magana akan magana rubu dinari na ce magana harkar sadaki ana gani ya abin ga da yake harkar sadaki matsala ce ta malamai kuma da sabani a ciki na cewa sai ya kai rubu dinari a yi da yawa wani lokaci kuma sai a zo a yi ta fama wani gashi yana son ya auren bai da kuɗin da suna kai haka nan ɗin kuma ƙarshe auren ƙi yiwuwa wani lokaci kuma rashin yin auren yana iya zama wata illa to don haka rubu dinar din da yake ga tsari na malamai watan malaman malikiya ne ijtihadi ne an gane na cewa sai ya ka rubu dinarin fa ba nassi ne na alqur'ani ko kuma wani hadisi tabbatacce ba wanda ya zo ya ce dole sai kuɗin sun kai rubu dinarin sannan a yi sadaki ba kula don haka shi yasa kaga imamu shafi'i ne nake ji da imamu ahmad ibn hanbal su a wani sun ka ɗauka ko nawa ka baya wurin sadaki ya in naira dubu goma ka baya an ka ɗaura aure yayi saboda wancan ɗin kiyasi ne da makusan kuma suna da hujjoji su suna kawo ma na cewa an samu ga hadisi ga ga wata mata ai ta zo wurin manzo Allah sallama wani mutum za za a ɗaura masa aure an ce ta ya nemo zobe zobe wangana an ce kawo a ɗaura mai aure da shi bai samu ba an ka ce har ƙarshe ma dai ma bai ma da kuɗin ma dai dada akan ayoyin Qur'ani da iya ne an ka ce ta ya koya mata shi an kuɗin sadaki to ka gani to saboda haka sun da ta kama ganu da yawa irin wannan to saboda haka wannan ne in an haga abin zai yi nauyi ba laifi bane sai ayi auren mazhaba mana shikenan sai a taya daura koda bai kai wannan ɗan da arba'in ba an gane ba dole sai ya kai haka nan ba in dubu arba'in kun kai hamsin ne sittin ne ya danganta da kun kai kuma yayi a shari'a babu damuwa sai ayi auren mazhaba na ɗaya kenan na biyu kuma in ba ba ayi wannan auren na mazhaba ba misali za a iya ai shi dai wanda ya fara bada auren nan har dai in yariya ce budurwa musamman to kame a kai lokacin da za a fara magana ya kawo kudin sadakin nan zaka isko ya kashe kudi shi kuma gari ta tsakanin kudade dinki dinkin sallah wasu anko da wasu mina ne to a gama da su cikin lissafi in dubu hamsin an kace yanzu ya bayar to in ya ba dubu hamsin sai a gama duk da waɗancan da ya bayar sun kai nawa ai sun ma wuce rubu dinarin to sai a yi haka nan din kawai kwarai da gaske yi saboda haka sai a sanya su daga cikin wancan lissafi din cewa da sun shiga kaga yanzu ko da dubu goma an kace ya kawo an gama da waɗancan ɗin kaga aure lahiya da an wuce rubuci na ɗin e to ai ina ma kota abin da an ka babbace yanzu ya bada ba ina ma sai wanne za an ka bayar saboda haka duk yayi ɗin ko kuma a yi aure maza ba shi kenan in ma bai taɓa bata ko naira ba a ɗauko maza ba su imamu ahmad shi kenan kurum a duk abin da an ka bayar a ɗaura auren yayi musamman da yanda yanayin yayi nauyi da yawa mata sun yi yawa da yawa misali ko mazan ga su yanayin na lokaci da ake cikin misali na sai a hankali abubuwa sun yi nauyi mutane ba kowa da yake da kuɗi ba to kaga an ga shi an ta tsawarawa din sai ka isko kuma abu an wahala kuma ga hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi yake bayanin cewa auren da aka yi mai sauki wanda yafi kowane sauki to yana da albarka cikin shi to amma kaga yanzu gaskiya muna wahal da kanmu da yawa tun daga fara neman auren nan da aka fara da zaran mutum da ya tai wani ya fara neman ta to shikenan da shi ba shi kace kaka ta sanke saka shi shi ya kare da lura ta shikenan gaba ɗaya da za ka yanzu magana dunkin ta magana mina ne yanzu sun tashi daga gare shi yanzu har sun koma hannun wanda ka bada ta shikenan wasu abubuwan maza gani wanda kuma ba addini ce su ba al'ada ce kawai ta kike waɗanda abubuwan shi addini abin da ya sani kawai sadaki a addini shi ɗaya sani a wajibi a yi amma sauran na abubuwan yana al'ada ne ka ga a ce akwai kayan sallah akwai kayan azumi in ana wani arko na bukukuwa kuma ba ma kala guda ba kala kala wayoyi mina ne ga sunan duk a ta yi sai ka isko kamar a yi aure yan lissahi za a yi sai ka ji kuɗin da an kashe ba yan ƙanana ba ne to sai mutum ya taro duk sai a taro duk aka juna gaba ɗai wannan warkin tun farko duk a yi ma juna sauƙi shi kenan sai abin ya ƙare cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba ga ko ginin ɗaki yanzu da hilin kaga shi ma aiki ne ba karami ba to ka gani to saboda haka ah, wannan shi yasa da dai bayani saboda na riga na ambaci wancan rubuci na da ito cewa yan ka diba dinari dubu ɗaya ba ƙananan kuɗi ba ne to bayan su kuma ya kawo raƙuma fa da dawaki bayan waɗanga dinarin guda dubu ko dubun goma ɗari kaga miliyoyin kuɗi ne su waɗanga da tsaba su tsakanin su ga hannu sannan aka ce kuma ya kawo an ce a- a wani lafazi- wani abu lafazin nasu abinda su malami suka ce ya kawo raƙumi ya kai 300 wasu sun ka ce a ba magana 300 ba ya kai guda 1000 da doki kusan guda 70 don lokaci guda a zo a yi don a ce a ɗauki mutane a ce wani wani jihadi sai da usman dama mawadaci ne a gusan eh ku- ka- kuma kuɗin ka jira ayan mazan kuɗi ne ba yawwa to to ka gani miliyan biyar akan dinari dubu misali akan dubu guda an yaba shi haka ba in kan lissafa misali wa dubu ɗari na miliyan ɗari biyar yawwa to wannan kan ba miliyan biyar ba kan ɗari biyar ko yawwa to wannan kan to ni ba haka lokaci guda mutum ya ce haka ga suna ya bayar da su a yi jihadi subhanallah to ka gani to shi yasa a lokacin da ya kawo wanga gudunmuwa shi yasa manzo Allah sallama da manzo Allah sallama ya kalle shi ya kalle waɗannan kuɗi ya- an ka zube su an ka zube su a ga- ga- ga ga abin nan ɗin maz- mayafi manzo a salama manzo Allah ya kalle su ya ce kai ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da hadha al-yawm sai na Usman zo daga yau duk abin da zai aikata ba zai hana shi ga aljanna ba subhanallah to ai ka san da in ba imani mai ƙarfi ba za a yi wani irin al'amari haka wanda kai yanzu kana ganin ka ɗauko wata 2500 na 10000 ka baka wata gudunmawa na wani addini kai kokari kai namiji ne kai a zo a tawa ma da ɗan abinda bai wuce dubu biyar ko dubu goma kila sai a tawa ma sai a yi lokaci lokaci mai yawa kamar a samu a sau kuma an hekari ne ba wai ba hekari na ce ba kawai dai a ta kewaye kewaye ne to gaskiya dole ne mu ci amma dai kuri mu gyara ya zama ya kace wannan abu ne na Allah to gaskiya magana wani wayo da dubara ba ita bace ba mutum guda sai a ga hekarin ya dauke nauyin abun dubu hamsin amma in za a sai abun dubu goma ko dubu ishirin sai ka ga sai an ta kame kane kuma kila ma da ta kwanuka ma ana sinima abun kame a samu a haɗa kan mutum ya ebo su rage kuma in ka yi wannan abu shine abin da ka ba- ka taimaka maka kawa don shine zaka ta lahira ka isku in kuma ka ki kuma to shikenan ka boye karshe zaka mutu dai ka ba abin nan dole ka bashi nan gado shikenan kana mutuwa shikenan kai magana ta kare sai dai gado sai dai magada ila ma wani ba sai da za a raba a ba ko addu'a bai maka in ba dan kirki bane ba sai in an kaga na kware ko shi dai zai tuna da baban da mai addu'a to don haka gaskiya yana da kyau ya zama a ce a, muna ɗan yin kokari kwarai da gaske wajen kulawa da abubuwa irin waɗannan kamar yadda Allah yake kira da cewa lalle a yi kokari a ciyar din to shi yasa kaga sai dana Usman yayi wannan kuma ka san da ma ya saba ba wannan ɗaya ba har rijiyar nan da ake ce ma rijiyar nan ta Ruma a Madina ita ma kaga duk shi yasa kuɗi ne yayi wannan aiki gare ta tunda kaga bai hude ne adda ita amma kuma shi bai huden yana sa wahal da mutanen madina wurin ibar ruwanta saboda haka sai waya kai da tsada kuma yake sa ana shan waya kwarai ƙarshe sai dana usmanu ya zo ya same shi ya ce kai rijiyar nan ya kamata ya mai tsada gari ta sayan mashi ba ma magana albarka bai ba ba sauƙi ka bai ba ya sayan mai da tsada subhanallah an ga zuwa ya ce to shi dai bai sayarwa da doka sai dai ya sayar mai da rabin rijiyar amma bai sayar mai da doka ya ce ya yarda aici da ki ya mai tsadar ɗaya wanda ba shi ya kashe tsadar tsaya ko to ita an kai mai kuma ya cire kuɗin miƙa mai ɗin rabi ya ce sai shi ma wasu dinarin masu yawa ne ya biya kuɗin miliyan kuɗi ma haka ya biya su rabin rijiyar ya yarda shi kenan ɗin to yanzu kaga tun da shi adda rabi bai hudu adda rabi yanzu abin da ya rage kaga sai alaba ko to yanzu a kuma alaba rijiya ba ta rabuwa sai dai an ka rika tsarawa cewa to yau wangaye ni sai zana usmanu shi da shiya saboda haka shi zai ibar ruwa da mutane ne kawai gari ta gobe kuma bai hudi da shi wannan yana shi kuma sai da usmanu ba ibar shi da mutane ne to shikenan ayan mutane da sun ka samu wannan shi ko sai zana usmanu duk tashi rana gaba ɗaya kyauta ce kowa ta yi ba sadaka ba ko naira shi ko bai hude da kuɗi yake sayarwa don haka ga wani shekare rana iba ta duk wanda zai iba sai da kuɗi to su ko mutane wanda ta iba sai iba da na yau ranar usman sai da usman ba haka sai mutum iba sai mutum iba da na yau da na gobe gaba ɗaya kaga gobe kaga magana gobe bai hude ba ciniki da bai hude ya gano ba ciniki ya ce wasu ya so ka yi da biya da kuɗi na shi ke da sai duka da kila sai bai bashi kuɗi da shi kenan ka wuta yace to gari janan ga kowa da kowa kowa duk mai iwa ta yi ba to shi ma nan wurin sai sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa manishtara bi'ir ruma yace falahul jannata duk wanda ya sai rijiyar ta ruma ce an bashi aljanna shi ma subhanallahi kaga wanga yana lamari ai saboda haka ashe ka ga dai Allah ba kuɗi mabudin aljanna ya baka in kana ya buɗe ba shine ma dama ma'ana cewa dan wani ya baka kuɗi ya baka mabudi na aljanna in kai irin wannan ka to ka buɗe aljanna kenan in kuma ya baka kuɗin kan rike abin ka shi kenan kaga in ya zama musamman in mutum ya karkatar da su wajen ayyuka na baɗala na ba daidai ba ya ma yi unhan da su kenan kaga ta ya buɗe wuta to Allah ya kiyaye mu to saboda haka kuma kada ta yi kuma sai mutum ya dauka sai irin waɗanda manyan mawadatan su dai aka nufi su yi a'a kowa daidai bakin ƙarfi ne yanzu misali ka mallaki miliyan guda akalla ana neman gudun ma yanzu dan ka ba da dubu hamsin cikin ta ai kaga ba matsala to amma kaga da waya ko mutum eh ego sai bai sai dai to ka gani to ko kuma a ce kai dubu ɗari ne ka mallaka ana ba da gudun ma misali yanzu dan ka ebo eh, dubu goma cikin dubu ɗari ka ba ta kuma ai kaga ba ba damuwa ko fiye misali ko amma sai a ta fama to da ka al'amari gaskiya lalle ne mai kudu amma yanzu da wata kaddara ce ta gita wani zai sai da wani abu nashi wanda ya kasu mai kyau yanzu kana gani akwai kudu ta ki za a sayewa ba kana da wani gida ko gona misali yanzu yanzu wani abu ya faru za ka ɗaya gashi yanzu ka sai yanzu yanzu gana sayewa to kaga amma yan ka ce ana aikin Allah yanzu yanzu kuma sai ka isko sai ka abu sai a hankali insha Allah ya babu ikon gyarawa to kaga waɗannan bayan Allah haka nan irin sai da na Abdulrahman bin Auf shi ma a wannan ranar ta wannan yakin na Tabukan shi ma haka kasa yana cikin morata shi ma shi ma haka ya kwaso makudan kudin masu yawa shi ma ya kawo haka dai an ka zo an ka tara waɗannan abubuwa an ka je wurin jihadin kuma jihadin da an ka zo ba a yi yakin ba ma dan da an ka zo ƙarshe sai ya zama su kafaran da sun tsorata sai sun ka dawo sun ka sallama matsayin a yi sulhu da su za su riƙa biyan jizya shikenan an ka dawo to wannan sai sai an ka sha wahala kwarai ga yakin saboda yanayin zafi da ake ga ta haya kuma to nan ne inda kai inda sai an rika yanke raƙumi soke raƙumi fa ruwan da ya aji da su za a wani a sha saboda babu ruwa saboda tsananin zafi shi yasa aka ga raƙumi yana shan ruwa masu yawa ai da ma shan da yake hada na safa yana yana ajiwa gehe an gane shi shi da yake bayan na cikin nashin ya koshi akwai na safa da ma da yake ajiwa ciki shi yasa za ka ganin ya sai ya kama sha sai ya sha da yawan gaske to da ma nan da na cikin nashi ne da na ajiya ne ka ajiya shi yasa sai ya tace kwanuka ko bai sharon ba ko mishi kware ko zai iya sati guda bai bai bai bai damu da ruwan ba ka gani kaga ai full tanki kenan shi ya full tanki da kyau to saboda haka kaga to sai ta kai haka akai din sai ai dama kasan shi tun da rabuwi wani abu ne wanda Allah yayi ga bayan Allah don so more mashi din tunda ka gani yanzu a yanzu kaga muna da manyan motoci tireloli da sauransu ko sai su yi dogon zango misali a tahiya to shi ne shi an nasu da mawata lokacin kamar tilela ce yi na farko daga ya dogo yana da tsayi da kyau in kai aji da waya a ce a yi abin ga sagi a yi kayi ya daga sama sosai da kyau ba da mu ala halau sannan ga shi kuma da iya cin yashi sosai saboda sako ne kana ganin da yake don bai kahewa ga yashi bai kaho ga yashi kuma sannan kaya ba ta damu da ya saka ta balle ko a yi faci kaga duk ba wannan kenan in zahin ranar ne kuma ita kanta rana ta ɗauki zahi wannan zahin don yana takawa shi bai ji ne ba matsalar ta bace ko iska ya taso mai kura da ƙarhi sadda da so yana da yana da ya taka ɗaure mai ijiya ta yi kawo gilas ciki yana nuna buɗe amma shi haka ƙasa ba ta shiga ijiya ta yi kaga kenan ko iska hadari aka yi ba a fasa ta kaga hikima ta ubangiji zai tsara haka ne sannan ga kuma ba a cewa kuma kullun dole sai ya sha ruwa kullun in dogon zango ne za a yi kila ba ma ƙasa guda ne da aban in ya sha ruwa kuma sai wa Allah ya so kuma za a tafi sai a daɗe kaga tun da hikima ta ubangiji to don haka Allah madauki zaki yawanci yawa gare su kwarai da gaske to wannan shi yasa kaga duk dai Allah madauki zaki kawo dinnan hikimomi nashi duka a cikin halitta sai kala kala daban daban kowanne in za a bayani ne in za a dauko kwara guda ta kai ta bayani sai ka isko al'amarin ba karami bane to wannan dai kaga sayyidina Abubakar ya kawo nashi kudu ma sayyidina Umar sayyidina Usman da sauransu abai sayyidina Abdurrahman bin Auf da sauransu irin sayyidina Ali kasan shi sayyidina Ali dama yana daga cikin waɗanda hasu ba kuɗi gare su ba amma sai dai magana jarumtaka ba ita kawai akwai amma ba dukiya tare aji musulmi na aji a'a ko alama shi yasa za ka sai da aisha sai da fatima radiyallahu anha yanda a cikin gidan mijin nata yanda take ta abubuwa na ayyuka na wahala na aikin gida duk wanda baka tunani aiki na wahala na gida shi ta kai wanda yan a zamanin irin yanzu ne wata mata cewa za ta ita wa gabauta ba ta iyata amma ka diba ga shi yasa ko auren nashi da za a yi kana ganin ai wasu sun ka tattara sun ka bada kuɗin za a je a yi hidima aure shi ba kuɗi gare shi ba amma dai magana jarumtaka wurin jihadi kan kuma sai su kwarai da gaske zaka ga yakin haifar da ake bayar da labarin nan ko wanda abin da ya faru na wannan kofar na gamban da su waɗannan yahudawa sun kasa sun ka kulle wurin wanda ba shiga ƙarshe da shi sai alai girgije shi kaga cire shi yayi wanda ake cewa mai da shi matsayin kamar garkuwa ma gare shi haka ne rike shi aka taƙi da shi matsayin garkuwa gare shi ƙarshe aka ce bayan ya gama an gama yakin ya jefar da shi sai mutum arba'in ka ime kuma subhanallah to ai kaga to shi kam wannan kan na aiki shi yasa shi Allah bai wata da baya wa gari ta ai kowa da irin wanda Allah kai bashi wani dukiya ce Allah zai tara mai ita bai wanda Allah bashi wani kuma wata hikima ce Allah zai same shi dubara ba karhi ba wani banga ba dukiya amma dai na ta dubara da hikimomi ga wasu abubuwa wani kuma duk kowa da irin bashi wanda Allah bashi to ashe kaga inda mutane za su yi aikin hankali idan Allah ya ba wancan kuɗi ya ba wancan hikima ya ba wancan ilimi ya ba wancan sarauta ya ba wancan kaza kaza duk daga sun daban-daban in ga tunani sai a zo a haɗa kai a yi ta tsakani da Allah in za a yi wani al'amari kowa sai ya kawo tashi gudunmu ba shi ginin ba sai al'amari sai da kyau ta ma in nace a ni ga bakin iyaka ya bayar da Allah ya mani amma ban yadda da wasu kuma Allah ya masu bayar da ni ban da ita ba lalle lalle ni na hisu ba zan taɓa yadda a yi ta tare da su ba sai in sun dawo karkashi na an yi kuskure ba za a cimma abin da ake so na salama saboda ba dai Allah yake abin mashi kowa da irin abin da Allah zai mashi ba a rena kowa yanzu nan ga mana misali muna ta sai amma kowa kaga irin aikin aikin da kai ko ba gaba yanzu misali sai a dawo a ce a duk kowa aiki ne a ce a a daina aiki ne ba a so ne kaza kaza kaza sai wani mutum guda shi kadai shi rushi da ayyukan gaba daya shine kula da shi hudun wurin nan shine kula da hada wadannan kayayyakin shine kula da injin shine kula da hitila shine kula da mi da mi shi kadai kaga karshe ko dai ya wahala bayan ya sha waya ko kuma karshe kuma ta samu matsaloli abin iya wasan da aka so to amma kowa sai ba da nashi din abin da yake iya na gudunmuwa da shi kenan wanda gashi data ya kaba mu ko ku kada shi ma tashi gudunmuwa ce misali wani fetur yake bayarwa kara zuwa ga injin misali duk gudunmuwa da kowa zai yi ne to haka ake bukata da maga abubuwa to da an yi wannan sai ka isko abubuwa suna gudana amma yanga ce a dole dole sai dai kai kai kadai din nan sai dai an bi ka shiga in ana so a zanna lahiya to abin ba zai yi ba kuma ya zama abin bai zama na Allah ba to Allah ya ba mu iko ya Allah ya ba mu iko saboda Allah kuma ya ba mu ikon ya karba mu duka abin da zamu yi din bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine aka ce wannan ta sauka ne dai ga abin da shafi wannan jihadin nan na tabuka da aka yi yace falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabirun suna da lada mai girma sannan sai Allah ya dawo ga waɗanda ba su ciyarwa din shi kuma yace masu
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم
ubangiji madaukin sarki ya ce don haka amma sai ya dawo yake cashin wai ku waɗanda ba ku cewa wa malakum to ku me ya same ku ne la tu'minu na ba ku yin imani aka ce khitabul lil kufari yana la magana ne da kafirai ai la mani alakum min al imani ba abun da ya hana ku da ku yi imani billahi da Allah shine wa malakum wa me ya hana ku la tu'minuna billahi ba ku yin imani da Allah alhali war rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yad'ukum gashinan yana kiran ku litu'minu bi rabbikum don ku yi imani da Allah ubangijin naku din kuma bayan wannan wa qad uhiza mithaqukum gashi hakika an rike alƙawalin ku bi dhammil hamzati za ka kanta wa qad u wannan alhamza ne kamar tawruha wa qad uhiza sannan wa kasr al-kha'ida ma wannan khawa din wasa kasa shine wa qad uhiza kuma wa bi fatihi wa bi fatihi ma za ka iya karantawa da masu wasali sama wa qad akhaza duk ana kanta da kare a shine shine wa nasbi ma ba'dahuma da yima abun da bayan su nasba shine mitaqakum sai zan maf'ul bihi kenan nan wa qad ukhiza kaga mamlul kenan lil mashhur kenan mitaqu ya zama shine matsayin naibul fa'il shi yasa sai amma kafin dinnan rufu'a da haka amma yanka ce wa qad akhaza sai zama mitaqakum sai zama shine matsayin maf'ul bihi din to shine misaqakum alaihi alƙawalin shi gare ku shine akhadallahu fi alamin akhadahu Allah Allah madaukin sarki ya rike wannan alƙawalin naku fi alamin zarri a cikin alamin zarri wato shine a tun kamin a halitta ku zo nan duniya Allah madaukin sarki tun ana alamin zarri ya tara halitta gaba ɗaya kaf duka wanda yake tambayar su shin alastu bi rabbikum kowa ya amsa da cewa Allah shine ubangijin nashi kuma yayi alƙawarin lalle in ya to duniya zai bauta ma Allah ne to shine yake nufin cewa ya riƙe wannan alƙawarin tun alamu zarri a shahadahum ya shaidar da suwa ala an fusin bisa kanun su da yace musu alastu bi rabbikum shin ashe ba ni ne ubangijin ku ba balu bala dukkan su gaba ɗaya sun ce eh lalle ya ubangiji kai ne ubangijin mu in kuntum mu'minin in dai kun kasance masu hulhin yin imani ne to lalle ku yi imani shine ai muridin imana in ku masu hulhin imani ne bihi da shiya shi Allah madaukakin sarki kenan to fa badihu ilaihi ko goga zuwa ga wannan imani din domin shi Allah madaukin sarki din da yake gaya muku waɗannan abubuwa huwa allazi shine wannan da yunazzilu ala abdihi ayatin yake sabkar da ayoyin shi ga ubangijin shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ayatin bayyinatin ayoyin da suke bayyananu shine ayatul qur'ani ayoyin alqur'ani kuma yana sabkar da waɗannan ayoyin ne li yukhrijakum domin ya fitar da ku mina zulumati daga duhu na kafirci shine alkufri na kafirci ila nuri ya kai ku zuwa ga haske na al'imani na imani wa inna Allah haƙiƙa Allah maɗaukin sarki bikum lar'ufun mai taushin baiwa ne gare ku rahimun kuma mai jin kai shine fi ikhrajikum a cikin fitar da ku da yayi min al-kufri ila al-imani daga kafirci ya kai ku zuwa ga imani to wannan baiwa ce ta Allah maɗaukin sarki shi yasa muku wannan ne haka nan ubangiji maɗaukin sarki yace huwa allazi anzala huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin shine wanda ya saukar da ayoyi ga bawan nan nashi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce mashi bawa to shi mukami ne mai girma gare shi kuma yana jin daɗi Allah madauki suke kira shi da suna abdu din irin waɗanga ayoyin din shi manzo Allah daɗin su yake ji to ai duk inda an ka ce ba wai Allah madaukin sarki ya jiraba ka gare kai ne bai ce kai bawan shi ne ba yanzu kai nan da kana jin daɗi a ce ai yaron gwamnati ne kai misali a ce gwamnati ya san ka san shi yaro ne kai kai daɗi haka ji ba kai kana ganin babban mukami matsayi ne to balle an ci maka kai bawa ne na Allah kuma Allah ne da kai ne ka faɗi haka din kai bawan shi ne ai matsayin ba kalami bane ba to shi yasa shi a wurin manzo sallama matsayin kar ka dauka abdu ne irin na kowa da kowa ko irin na yan tasha ba shi bane ba a abdu ne na matsayin daraja shi na shi sallallahu alaihi wasallama shi yasa irin wannan aya din yana jin dadin ta irin su tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi din nan irin su subhanallazi asra bi abdihi irin su lamma qama abdullahi din duk inda wannan kalmar ta abdun take to manzo Allah sallama yana jin dadin wadannan dan Allah na kiran shi da suna abdu to wannan shine a ya saukar da wannan ayoyi ga bawan shi don ya fitar da mu daga duhu zuwa ga haske wato shine duhu na kafirci ya kai mu zuwa ga haske na imani to kuma Allah madaukin sarki lalle mai ainihin watan a a taushin baiwa ne gare mu da jin kai ne gare mu saboda mi saboda yana son mu samu rahama shi yasa yake mana haka din kuma sakon da waɗannan ayoyin aka yi ta kokarin fahimtar da mu da ganar da muwa mu gane don mu yi imani mu sallama ga Allah madaukin sarki domin kuma mu ne za mu amfani da haka din to shine sai Allah madaukaki shi gaba da cewa wa malakum wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير
Allah marauki sarki ya kuma magana akan waɗanda ba sun ciyar da duke taso ya ce wa malakum to ya ku menene abin da ya same ku ba da imani kun bayan imanin ku me ya same ku ne Allah tun fi ku fi sabilillahi ba ku ciyar da dukiyoyin naku wajen daga addinin Allah wajen taimaka ma addini fihi idgamun nu fihi idgamun nun an fila mila a cikin wannan kalma ta Allah an shigar da nunun ta an a cikin lam nala domin asalin kalmar akwai alifu ne akwai nunun an in za ka rubuta kalmar an ai kaga za ka rubuta shaka din alif ma alhamza kenan da nun ara nunun kenan an to sannan sai ga shi haɗuwar nan ladin to sai an ka haɗe su ga wasu yanka ce Allah sai an kaɗe su gaba ɗaya an ka shigar da wannan an dinda cikin wannan kalmar talata shine ma'ana an shigar da su ɗin to shine Allah ce me yasa me koyi Allah tun fi kubi sabilillah ba ku ciyarwa a cikin daga addinin Allah ku sani wa in ba ku ciyar da dukiyar taku ba kun ka rike kun kai ta boyewa ba ku taimakawa to ku sani walillahi mirasu samawati gadon sammai wal ardi da kasai gaba ɗaya na Allah ne in Allah ya kashe ku gaba ɗaya sai ya gadi dukiyar taku gaba ɗaya shikenan to da kake nan kaga wai in ma baka ciyar ba dai to za a yi lokacin da kai zaka kare ka bar dukiyar nan ba to ashe me ya kamata mutum ya yi kokari shi ya ciyar din shine wata na wallahi miras samawati wal ardi gadon samai da kasashen da bata ga Allah to Allah ya samu dace Allah ya mana jagora a muna fatan dukkan abin da muke karantawa daidai Allah ya ba mu lada sai kurakuran mu kuma Allah ya gafarta mana ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfaran manzo Allah sallallahu alaihi muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairai da muke da cikin wannan wata na Ramadana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki wanda yake madawwami a cikin wannan jiha ta mu ta Zamfara da ma kasar mu Najeriya baki ɗaya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah